بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da 25 ga watan jumadal ula bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya. da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da tara da watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a wannan ranar ta asabar a daidai wannan lokaci tsakanin sallar magariba da sallar lisha a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari namu na tawa jamhuriyar Niger wanda muna nan cikin littafin Umdatul Ahkam yau za mu tashi darasi na 31 da yardar Allah subhanahu wataala muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu da aikata abu abinda muke karantawa na hali kuma Allah ya bamu ikon hannuwa baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala idan muke bibiya maga mun fa'inci sunnar manzon Allah to Allah ya sada mu da shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna firdausi mun bude sa a satin da gabata mun bude bayani akan babi na ko kitabus siyam wanda yau za mu tashi babu sawmi fi safar babi na ɗaya a cikin wannan littafi bayan mun gano wasu hadisai kuma za mu tashi akan hadisi mai lamba na 181 malace babu saumi fi safri babi wanda yazo yayi muna bayanin hukunce hukuncen azumi a cikin balaguro menene karantarwar musulunci game da yin azumi lokacin da mutum yake cikin halin halin balaguro wannan shine abin da babin zai karantar da mu domin tafiya a bace take zo mutum to ya ne hukuncin yin azumi ko kuma ya ne hukuncin azumin mutum a lokacin da tafiya ta kama sa zai yi azumin ne ko kuma zai zai zai sha ne wanda zamu ga hadisan da ikon Allah subhanahu wataala abinda malami suka tafi akai shi cewa akwai bukatar kowa ya san wannan shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai abinda ake cewa ar-rukhsa akwai abin da ake cewa sauki wanda ababe da dama Allah ya sauwaka mana su sannan kuma kaida ce fiqhiyya gun maluman qawaidul fiqh ko malaman usul cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk abin da ke da kai tsanantawa a ciki ko tsanani yana jayo sauki a rayuwa a cikin wannan shari'a haka ce abin akwai tsanani a ciki to musulunci yana bada dama da a zo da abun da yake mai saukin sa ina fatar mun fahimta malace alhadisul hadi wa 80 ba'da al-mi'a hadisi na 181 ana aisha radhiyallahu anha an samu daga aisha Allah ya kara mata yarda anna hamza bin amr al-aslimi tace hamza tabbas hamza dan amr al-aslimi qala ya ce linnabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a asumu fi safari ya annabin Allah shin ya halitta nayi azumi a cikin halin bulaguro ina cikin halin tafiya tafiya ta kama ni shin zan iya yin azumi kai ne tafiya ta kama ka zuwa Agadez ko zuwa Libi ko zuwa Abuja cikin watan Ramadana ko Kwatano ko zaka Kamaru za ka iya yin azumi kamar tambaya ce wa kana kathirar siyami shi kuma wannan mutunan a hamza ɗan amurul aslami mutum ne mai yawaita yin azumi ba dole ba sai farilla akwai sa da ƙoƙarin ibada ta azumi kasan ibada guda uku ibada guda uku ba kowa bane Allah ke dadar da shi da ita idan kawayi gari cikin masu yin nau'in ibadu guda uku to ka gode wa Allah subhanahu wataala ibada fa'il tace yawaita sallar dare wannan sallar dare ba kowa bane ke samun wallahi dacewa da ita ba kowa bane ba kowa ba to malam idan Allah ya taimake kana dan tashi cikin dare kai ko da raka'a biyu ne to ka gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya yi maka wanda wannan ni'imar da yawa daga cikin bayin Allah ba su same ta ba jama'a mun fahimta ni'ima ta biyu shi da yawaita yin azumi azumin nafila shi ma ba kowa bake da yake iya yin wannan abu akwai mutanen da Allah ya musu ni'ima ta kokarin yin azumi duk wanda Allah subhanahu wataala duk wanda Allah subhanahu wataala ya datar da shi da yin azumin nafila wallahi ba karamin ni'ima bace Allah ya masa a rayuwa kawa Allah godiya bisa wannan ni'imar mafiya yawan mutane ba su samu wannan ni'imar ba ni'ima ta uku shine ka ji aikin alkhairi baya maka wuya irin ciyarwa musamman ma in faɗi ka ciyar ka ji abu ne mai soki a wajenka wallahi ba kowa bake samu wannan a ce da an ce ana neman taimako sai a ce a je wajen alhaji wani wannan ba karaman ni'ima bace Allah ya dacar da mu to shi kuma Hamza dan Amrul Aslami mutum ne mai yawaita azumi akwai shi da yawan azumi fa kala sai yace wakihan annabin Allah yace da shi in shi'ita fasum wa in shi'ita fa aftir Hamza in kaga dama ka sha in kaga dama kuma kai azumi sai annabi ya bashi mi abinda ake cewa al-khiyar zabi shuwa inji bature manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Hamza dan Amrul Aslami zabi cewa in ya ga dama in zai iya yi a halin bulaguro zai iya yin ci abincinsa in kuma yayi niyya zai yin azumi ma'anar in yayi azumi to fa nema inda kun babu laifi a kansa jama'a mun fahimta masha Allah daga wannan hadisi a takaice jama'a yana karantar da mu an sawwaka an sawwaka ga ga wanda ke cikin halin balaguro to musulunci ya sauwaka masa zuwa ya aje azuminsa in za ka yi bulaguro ba sai ka yi azumi za ka iya aje azuminka har na ramadana ba saboda tunanin cewa tahiya akwai wahala a ciki ko bulaguro abu ne mai wahala a safar qit'atun min al'adabi tafiya wani nau'i ne na na azaba akwai tsanani kwarai da kuma ga azumi kaga abu guda biyu sun taru akan mutum shi kuma Allah subhanahu wataala kullun yuyassir la yu'assir Allah kullun sauƙaƙawa yake baya tsarantawa bayinsa abu na biyu at-takhayyur bayna as-siyam wal fitr liman indahu quwwa ala as-siyam an ba wanda duk yaga yana da karshashiya da karfin zai iya yi to an baka dama in ka iya to kawai ka zaba kai in kuma ka ji jikin naka sai a hankali sai ka aje ba dole bane lokacin da ka samu dama a lokacin da ka samu dama sai ka ramka domin kullum Allah subhanahu wataala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah kullum sauki yake so gare ku baya san abin da zai tsananta muku a rayuwa jama'a mun fahimci wannan hadisin ko haka mutum yana da zabi in ya ga dama yayi azbi ya ga dama ya aji الحديث الثاني وثمانون بعد المئة حديث ندريد تمانين دابيو أن عنس بن مالك رضي الله عنه إذا أنس بن مالك ألا يتارى مسير داه قال أنس يكيشيوا كنا, ما كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسن شمنا ينبلا غرو تارد من ذن الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفتر من ذن الله بيتبع aibanta wanda yake azumi ba gaban me wanda ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam baya aibanta wanda yake yin azumi akan wanda shi bai yi azumin ba walal muftiru ala sa'im kuma zala bai taba aibanta wanda ba sa azumi ba da wasu na yin azumi ce ga wasu nan kaji ana ana azumi kai ba kai manzo Allah bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan daga cikin abin da ke tantar da mu manzo Allah yana tafiya tare da sahabbansa annabin Allah yana bulaguro wasu suna shan abun shan su a cikin watan azumi wasu kuma suna yin suna yin azumi to dukkanin su manzon Allah sai ya tabbatar da su aka bai ce wanda suke yin azumi ba ko aje kuma bai ce mu wanda ba sa yi ba su yi shi azumi kaga wannan ya karanta da cewa ashe eh asalin abun soka gawa ne in ka ji kana iyawa zaka yi Allah ya dace da mu al-hadith al-thalith wa 80 ba'da al-mi'ah hadisi na 183 ana abi darda'i radiyallahu anhu daga abu darda Allah ya tsara masa yarda qala yake cewa خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان yace wata rana a watan Ramadan mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadid fi harrin shadid a cikin matsanancin zafi a watan Ramadan ana matsanancin zafi muka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin bulaguro kenan ko in kana ahduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har yace hatta in kana ahduna hasira take dai daga cikin mu sahabban annabi dai daga cikin mu yad'u la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har yana dora hannayensa saman kansa saboda matsanancin zafi ko kun fahimta tafiya ce muka yi inji Anas dan Malik a Abu Darda afwan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan kuma da rana tsakiya tsakin zafi yace sai gashi dai daga cikin sai da kai da kai saboda zafin da ake yi wasu daga cikin mu suna dora hannayensu saman kanu saboda su ji sassaucin al'amarin saboda zafin da ake yi wa ma fina sa'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a wannan halin da mutane suke dora hannaye saman kanu ba wanda ke azumi cikin sai manzon Allah sallallahu duk cikin mu gaba dai kowa ya aji azumi daga kaf annabin Allah ne kawai yake yin azumi wa Abdullahi bin Rawaha da kuma Abdullahi dan Rawaha yace duk tawagar manzon Allah da muka fita babu mai yin azumi sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta to mi hadisi yake karantar da mu kaga annabin Allah bai aibanta su ba dan musu dake azumi ba saboda kuma shi bai aje ba saboda yana iyawa saboda ai in ana zancen mazaje to ka fara so ko manzon Allah a sahun fare ba haka bane eh duk duniya ba wanda yake jarinta irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yakin da za a inda dama ya sha fita akwai akwai mai tura wanda bai da dama amma yana fita wajen yaki da kansa kuma ya kama takobi sai dai kaf tarihin annabin Allah aka ce gaba ɗaya kaf rayuwarsa mutum guda manzon Allah ya taba kashewa da hannunsa saboda rahamar rahamar tausayin manzon Allah ashe sa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shine muhallin shahid bil mu'minina raufur rahim game da masu imani mai tausasawa ne kai hadda kafirai ma manzon Allah mai tausayawa ne jama'a mun fahimta to da haka manzon Allah jarumi ne kuma ai yana da cikin ulul azmi lar rusul manzani guda biyar da suka fi kowa wahala a duniya akwai annabawa guda biyar wanda waɗannan annabawan suka kowane annabi shan wahala a duniya da farin ka sanya uga kwata-kwata shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ka sanya annabin Allah annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa waɗannan manzannin su fi kowane annabi wahala a duniya kuma su ne ‘yan gatan Allah cikin manzanni ma’ cikin manzannin ma Allah ya fifita su akan kowane manzo jama'a mun fahimta wannan yana karanta da mu kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jarinta kwarai yana da iya dokar wahala da shi da Abdullahi dan Rawaha kaga wannan yana cewa ashe in har mutum zai iya yin azumi cikin watan Ramadan ba zai kai sa ba da ya salwanta da rayuwarsa a halin balaguro to zai iya yin azumi in kuma yaji bai iya ba to sai ya aishi mun fice karatun ko Allah ya dace da mu al-hadith ar-rabi wa 80 ba'da al-mi'ah hadisi na 184 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yarda qala Jabir yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safrin ya ce wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin halin bulaguro. Annabin Allah yana cikin halin bulaguro, fara'a zihaman sai manzon Allah ya ga wani cinkoso, ya ga haɗuwa, ya ga an taru, kasan kamar an yi wani abu ko? Ai, da ka ga haɗuwar mutane, da me ke cewa an yi wani abu, yanzu kawai sai ka ga mutane tsatsai saman titin nan. sai ce akwai wani abu da ya fa ya faru haka ne ko ba ka bane sunna ce ta rayuwa to sai annabin Allah ya ga mutane ziyara azihaman sai ga wasu mutane sun taru wa rajulan qad dhullila alayhi sai kuma wani mutum an yi masa una ana yi masa firfita an yi mai una a halin balaguro ne ake tafi cikin balaguron ma sai manzon Allah ya ga wani mutum ana yi masa una kuma mutane sun ci tunkoso a kansa fakhala sai annabin Allah ya ce ma hadha me yake faruwa wannan menene me ya faru qalu sa'imun suka ce annabin Allah mai azumi ne mai azumi ne kishirwa ta kai masa inda ta kai har ya kai bai iya tsayawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minal birri as-siyamu fi as-safari baya daga cikin nagarta baya daga cikin nagarta yin azumi cikin halin balagur jama'a mafaita baya daga cikin nagarta saboda tausayawar manzon Allah da wasu sahabbai cewa kuskuru ne in har baka iya kai wannan ba nagarta bane kai kai kai abin da zai halakar da kai mun fahimta laysa min laysa min albirri as-siyam fi as-safar baya cikin nagarta yin azumi cikin cikin cikin halin balaguro sai mutun ya aje wa fi lafdhin li muslim aw tarwaya ta al-imam muslim kuma yace alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum jama'a ina muku horo na hore ku da ku rike saukin da Allah ya sauka muku ku rike rungwamin da Allah ya rungwan Allah ya rungwanta muku yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar duk wanda ke bai da lafiya ko yana cikin halin balaguro a watan ramadana Allah ya ce to ya aje azumin ya sha amma idan azumin ya wuce sai ya rama a kwanaki na daban akwai wata guda goma sha ɗaya wanda ba ramadana ba dukan cikin su mutum zai iya rama azuminsa kusan kwana ɗari uku da talatin a shekara banda watan ramban da watan azumin ramadana za ka iya ramawa kaga wannan hadisi na karantar da mu awabe kamar haka aban na fari al'akhdu bir rukhsati fil fitr cewa mutun ya riko da ya sha in har zai iya ga zai iya wahala to ya sha sannan kuma baya cikin jarinta nagarta yin azumi a cikin halin balaguro sai dai in mutun yayi kuma azumin sa yayi dan kakace tunna manzala ce laysa min albir laysa laysa min albir as-siyam fi as-safar kace kenan mutum bai da ma azumi a'a azumin mutum yayi amma bai yi abin da ya kamata ba sannan kuma abinda malai suka ce mafifici wannan hadisi na karantar da mu idan a shari'a ta shar'anta ababe abu guda biyu sai ta ce wannan mai sauki ne in ka shiga cikin halin kunci kai amfani da wannan to in zaka kunta to kawai ka koma wancan na biyu yanzu arwalla idan mutum baya iyawa idan mutum baya iya arwalla ana matsanancin sanyi sannan kuma bai da lafiya ko yana da ta jimuwa a jikinsa da in ya sa ruwa zai iya silar ta da dushin lafiyar da kuma kashi da halaka malam tun wuri sai ya ajiye arwallon ya ce ya taimawa shi kenan kawai ba ka bane saboda addinin Allah mai sauƙi ne ba a yarda ba kai abin da zai kai ka da halaka ba a yarda ba don haka ‘yan uwa a wannan gabar malamai sai suka yi saɓani a kan yin azumi azumin watan ramadan wasu ka ce kai bal ma in kana cikin halin bulaguro tunda Allah ya ce ka aje to ko kai bai wadatar maka ba ka aje kawai wannan shine zancen al-Imam az-Zuhri da Nakhai da kuma wata ruwaya daga Abdurrahman dan Auf daga Abu Huraira da kuma Abdullahi dan Umar da kuma mazhabar malaman zahiriya baki daya cewa tunda Allah ya ce ka aje to ko kai bai yi ba eh kun fahimta abu na biyu shi da zancen mafiya yawan malamin daga cikinsu akwai al'a'immal arba'a imamu ahmad bin hanbal imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa suka ce ba laifi jawazu siyami wal fitr zaka iya yin azumi kuma zaka iya ajewa suka kawo aya a hujja da ayi da makaranta faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra ah shari'a jama'a abun da yake in musulunci ya sauka maka yamma maka fada wallahi ka bi sauki da mutane na bin karantarwar musulunci da kamata ko to babu wanda sai wahala a rayuwa haka ne yanzu duk harakar da musulunci ya zo da ita to mu aje wannan karantarwa mu wata wata karantarwa ta daban shi yasa ko to ina wara wahala muke a zaman aure ba a rabuwa da wahalhalu haka ne a wajen aiki ba a rabuwa da wahalhalu a mu'amala cikin wahala aiki kowace bangare na rayuwar da wasu iske akwai jidali kusan dalili shine mun raba kanmu da abin da Allah ya dora mu akai sai muka kama mu abin da muke so Allah ya ƙara rufa mana asiri الحديث الخامس وثمانون بعد المئة حديث نتريد تمانين دبير أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقى أنس بن مالك الله يقارى مصير دايكي توا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يتوترانا mun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tahiya ta kama mu da jakadan Allah fa minna as-sa'im yace a cikin mu akwai masu azumi wa minna al-muftir kuma cikin mu akwai wanda ba su da azumi tafiya ce ta kama mu inji Anas yace muna ciki shi yana ciki Anas din yace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin mu kala biyu ce akwai masu azumi akwai wanda ba su azumi ya ce ƙali ga cewa fanazal na manzilan sai muka yada zango a wani wuri shi ne fanazal na manzilan sai muka yada zango a wani wuri me yada zango muka tsaya muka aje kaya aka zauna don a don a huta ya ce fi yaumin a wani wuni ne wanda ban manta shi harin wuni mai tsananin zafi wuni ne mai ɗankaran zafi ana matsanancin zafi a ciki wasu na da azumi kuma wasu ba su da azumi ya ce wa aksaru na zillan kuma gashi babu ƙunai babu itacen da za mu ɗan nema mu ɗan gijirta a ciki tsananin zafi ake yace wannan ya kama ya sanya wanda yafi mu'una wanda yafi mu'una shine sahibul kisa wanda yake da mayafi wanda yake da dan mayafin da zai dan ja to shine da zaka samu kuna amma ba inda kuna take yace wa minna man yattaqi shamsa biyadihi akwai wanda ke kare rana da kan da hannayensa sai ya tare ya sa hannu dan ya tare rana malam tafin hannu suna tare zafin rana ne da an wahala ai ka sai in mutun ya wahala ko sai wahala ke sa mutun ya tafi neman raƙumi cikin akulki ba haka bane neman neman su dan more a dan samu abin da aka samu sai mutun ya tara hannayensa dan ya samu wai da zimmar za a samu dan sassauci qala sai ke cewa fasaqata suwam suwam sai masu azumi su kai suna faduwa duk mai azumi sai kau ga shi kau jib ya jibge ya zube bayan sai ga masu azumi suna ta zubewa suna ta zubewa babu kuna ana tsananin zafi kuma gashi cikin halin bulaguro kuma cikin daji kuma babu une alansa suka fara zubewa suna faduwa wa aqamal muftiruna su kuma waɗanda ba sa azbi suka miƙe fadarabu anbiyat anbiyatan suka buga wata kaima wasu unoni suka buga a tunda babu wurin da za a zauna ko yanzu akwai buƙatar abu gami unoni haimat na suka shiga wajen gini ba su hada abin da zai za a sanya wa'annan mutanen tunda sun galabaita to kuma yanzu mutun ya fiye da su ma za a ce wa da ci gaba sauran awa kaza a sha ruwa me kamata a yi mai eh to ya ka ba ka tsuna ba ga ya zube sai a musabi me kamata a yi mai mutum ne yake azumi sai gashi kawai shina su ma saboda tsananin wahala sai ce ci gaba da azumi kai malam sai a jirga mai ruwa ya sha su ma haka suka yi bari ku ji karshen hadisin wasa qaur rikaba sai suka koma kuma bayan sun buga musu ruwa kuma suna fasa ruwa suna sha suna shayar da ayari shine wasa qaur wasa qaur rikaba suka shayar da ayarin faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kallon duk abin da ya faru sai ya ce zahabal muftiruna al-yawma bil ajr tabbas wa'inda basu dauki azumi ba yau sun tafi da lada mai dimbin yawa da ma kun fahimta zahabal muftiruna al-yawma bil ajr yace masu wanda ba sa da azumi wanda basu dauki azumi ba sun tafi da lada mai dimbin yawa a yau kam annabin alaƙi sun kwashe lada saboda sun taimaki al'umma to ina duk kowa da yake azumi wa zai bai wa wani gudunmuwa na'am wa zai talaba mu wani kaga sai dai faduwar guzuma aihuwar guzuma uwa kwance iya kwance to amma da yake akwai wanda ba sa da azumi nan take da mutane suka fara su wasu ga an shiga hali haula'i ceton rai da rai sai suka buga khaimat suka buga musu biyu suka yi musu unoni sai kuma suka dinga shayar da su ana jiyar su saboda ai an shiga cikin wani hali kun fahimta sai annabi ce ka yace yau kan wa'inda ba su yi azumi sun tafi da lada ne kaga sai ka cewa kai ma ina ma a ce kuma baka yi baka yi azumi ba ina fatar mu fahimta daga wannan hadisi na karantar da mu cewa mutum na da dama ya sha ruwa a cikin watan ramadana lokacin da ke cikin halin balaguro ko kuma a'a ya yayi azumi ka kumanta ba namiji mutum namiji abu guda biyu ne kawai zuwa abu guda uku ne suke hana wa namiji yin azumi mace kuma abu guda biyar ababe guda uku suke hana wa namiji yin azumi abu guda biyar yake hana wa mace yin azumi abu na farin da yake hana wa namiji yin azumi shine tsufa idan mutum ya manyanta ya tsufan da ba zai iya ba sai ya aji abu na biyu a shine halin tafiya hali na tafiya bulaguro in mutum na cikin tahiya ko lafiya salo sai ya aji abu na kurshin lafiya wa'annan ababen suke hana mutum yin azumi da tsufa da zushin lafiya da kuma balaguro amma in ba ɗai daga cikinsu to laifi ne mai girma ka zauna ba kai azumin watan ramadana ba amma idan mutum na fama da ɗaya daga cikin laruran nan guda uku sai ya aji azumi tsuha ba za ka rama azumi ba sai dai ka ciyar kullun sa'i daya amma marar lafiya da ake sa tsammanin zai warki zai rama azumin sa ba zai ciyar ba haka wanda ke cikin halin bulaguro zai rama amma wanda ke kwance yana fama da rashin lafiyar da ba a sa ran zai warke shi ma ciyarwa gashi mun fahimta to mace kuma abu guda biyar ke hana ta yin azumi uku wa'annan da muka faɗa na maza bishin lafiya da tsuha da kuma bulaguro sai jinin haila ko jinin biki sai kuma abun da ya shafi shayarwa kun baita jinin haila da jinin biki suna hana wa mace azumi za ta rama ne idan idan jinin ya doke mata na hailan ko na na bikin to kuma ƙadiyar shayarwa ƙadiya ce mai zaman kanta ita ma za ta rama ko za ta yi azumi ko za ta ciyar wannan mun yi karatu a kansa a wurare da dama malamai matsala ce khilafiya suna ganin sai ta rama suna ganin ba sai ta ba sai ta da mace mai ciki da mace mai mai shayarwa ƙadiya su ƙadiya su ƙadiya guda ce duka ƙadiya ce guda wallahu ta'ala a'lam jama'a mun fahimta abu na gaba malam shine kadibi ire da sahabbai suke da tausayi mu yanzu fa in ka jayo makanka sai dai abarka da kanka ko to amma sahabbai suna tausaya wa junansu shi yasa Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kulli sai ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم sahabban annabi suna tausaya wa junansu kuma wannan hadisi na kanta da mu cewa aje azumi cikin halin balaguro ya fi yin azumin lada wanda ya aje azumi lokacin da ke cikin halin balaguro ya fi wanda ya yi azumin ma samun lada kun bayyana Allah ya dacar da mu al hadisu sadisu 30 ba'da al mi'ah حديثي نتريد ثلاثين ثمانين دشدة أن عائشة رضي الله عنها دق عائشة الله يكارم تيرده قالت كت وكان يكون علي الصوم وتا أنا سوديا وأنا بياتا باش الأزمي أكوي أزمي أكينا دبرم كابا من رمضان نوتن أنا أزمي رمضان أكوي أزمي رمضان أكينا سوتاري فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان sai da mutum bai iya rama azumin sai cikin watan sha'aban ci ba na iya rama azumin sai cikin watan sha'aban daga ai daga sha'aban sai mi sai ramadan ko haka ne wala daga sha'aban sai ramadan ashe to wannan hadisi na karantar da mu ababe kamar haka shine in akwai dalili to mutum zai iya jinkirta azumin da ake bin sa har lokacin da ya samu dama zuwa kadde ka yarda sha'aban ya wuce baka rama shi ba domin in sha'aban ya wuce sa aka yi wani azumi to za a dinka azumi na waccan shekara ko to za ka rama kuma za ka yi kafara kamar da wasu malamai suka yi suka yi bayani sannan kuma abu na biyu da wannan hadisi yake karantar da mu shi cewa in har babu uzuri ana son karama azumin watan Ramadan da wurwuri kai gaggawan kan kai gaggawan a kai gaggawar ramkasa kamar da na faɗa idan mutum ya bar sa kuma bai bai rama ba har wani azumi ya zo to kuma malamai sun yi sabani akai cewa akwai kafara akan sa wanda kuma wannan shine mafi yawan zancen zancen malamai ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu akwai wasu mata da kuma ba sa rama azumi fa malam haka ne akwai wasu mata da ba sa ramkon azumi ko babu uzuri ba komi wannan kuskure ne ana bin su suka je wajen Allah sun yi bayani wannan hadisi zamu karanta na 187 yana karantar da mu ne ko hadisan za su biyo baya babi nabi bayanu amman mata wa alaihi siyam bayanin wanda ya mutu kuma ana bin shi azumi baban mutum ne bai samu yayi azumi da azumin ramadana ba sai kuma ya kwanta dama Allah ya masa wafati to yanzu ya hukuncin ya matsayin azumin sa yake wannan shi zamu karanta الحديث السابع وثمانون بعد المئة حديثي ندري ثمانين دابقي أن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة ما ترمى إكين الله الله إكارمة يرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس من ذن الله يناتيوه قال ياتي من مات وعليه صيام صام عنه وليه duk wanda ya mutu a kansa a wuyansa akwai azumi da bai yi ba to waliyinsa sai ya sai ya yaranka masa duk wanda ya mutu a wuyansa akwai azumi to waliyinsa sai ya ramka masa al-imam ahmad bin hanbal yake cewa wannan khassatun fi fi nazar wannan azumin alwashi ne in har mutun ya mutu da azumin alwashi cewa zan yi azumi kaza ya makansa alwashi ba tilas ba ya dora makansa sai kuma bai ba mutuwa ta zo masa to waliyinsa zai ranka masa to waye waliyin mutum Na'am, wani ne waliyin mutum? Ɗa kowa, kowaye, bancin ɗa ba, in mutum bai da ɗa. Matarsa, in bai da matan gwamnati ne ba. Eh, ƙadara bai da wani bai da ba bai da ƙani. zance mafi rinjaye duk wanda zai iya cin ganarsa zai iya ranka masa azumi kai har wanda ma bai iya cin cin ganarsa har wanda bai iya cin ganarsa zai iya zai iya zai iya rama masa ina fatan mun fahimta akwai na'am eh to ai ba yi shi ba kare ba kare ba da shi idan mutum ya mutu cikin watan ramadan misali sai ai kwana 15 da mutum an yi kwana goma sha biyar da mutum sai Allah ya masa wafati ya yi azumi sha biyar yanzu sauran sha biyar ke don ko ko sha hudu to yanzu wannan sha hudun kin za a iya musa sai a ce ai lokacin da aka yi wa'annan sha biyar kin babu shi duniya shari'a ta kau a kansa hukun baita shari'a ta kau a kansa in haka ne sai a ce to sallah ma sai a dinga yi masa aiko Daka idan mutum ya mutu cikin watan Ramadan bai ida azumi ba, ba za a rama masa ba. Inda magana take shine in an yi jiya ne an kare azumi bayan azumi ne bai yi ba. Kadiyar ma shi na mamal ba shi sabani akai. Shi wanda ake rama ma wanda ke da azumin alwashi ne ko kuma azumin wajibi. Kashi uku suka rubu malamin suka shiga shi uku. Kashin farin ba a ramkon azumi inda ba na na alwashi bane in ba mutun ya doka wa kansa ba dan azumin farilla dan mutun ya mutu misali sai mutun ya mutu bayan ramadana yayi azumi guda 15 ana bin shi 14 ba sai ya mutu suka ce to wannan azumin 14 ba za a rama masa ba amma da cewa yayi alwashi zai yi azumi kaza wannan kuma dole sai ya cika masa sai ara suka ce a rama masa amma na Ramadan ba za a rama ba wannan shine fatawar al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik da kuma zancen al-Imam Shafi'i a baya baya zance na biyu afwan wancan zancen cewa ba a ramkun azumi gaba ɗaya ba a yi masa na alwashi da na farilla duka ba a rabkawa in mutum ya mutu yana da ana jin shi azumi sannan kuma yayi alwashi ko yayi alwashi to ba za a rama masa azumin ba baki daya alwashin da kuma na farilla gaba duk babu wanda za a rauka shine fatawar al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Abu Imam Malik da al-Imam Shafi'i azance shi da baya bayan nan zance na biyu shi cewa ana ramkon azumi na alwashi banda na farilla ana ramkon alwashi banda banda na farilla wanda shine fatawar al-Imam Ahmad bin Hanbal in mutum ya alwashin azumi to za a ramka masa shi amma ba a ramkon na farilla suka ce wa'anci suka ce da farilla da alwashi duka ba a ba a ramko to wannan fatawar al-Imam Ahmad bin Hanbal da kuma da al-Imam Layth da al-Imam Ishaq da kuma al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah zance na uku suka ce ana yin azumin na azumin alwashi da kuma azumin farilla duk ana rawa mutum ana rawa mutum azumin nafila azumin abin nan alwashi da kuma azumin azumin da yake da wajibi na farilla wannan shi zancen abi thawr da kuma malaman hadisi da ibnu hazm a da wasu daga cikin malamai na hadisi daga cikin malaman shafi'iyya da kuma zancen al'imamu shafi'i a can baya wanda kuma wannan zancen shi ne abdurrahmanu sa'adi a sheikh abdurrahmanu sa'adi alaihi rahmatullahi ta'ala ya tafi a kai kuma shi ne maganar da sheikhul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullahi ta'ala ya tafi a kansa to mi kolin raji mi zance mafi inganci cikin wannan zanzukan kowanne ya kawo dalilansa kowa ya kawo dalilai ina fatar mun fahimta kowanne ya kawo dalilai suka ce auli raji da abun malamai in an ranka masa fa ni'ima in ba a yi kun babu da shi mun fahimta wanda ni ina gani ina kai abin da nake akai shi ne ba sai an ranka masa ba idan mu ce mutane da azumi in dai ba alwashi bane to ba za a ranka masa ba wannan shine fa ni fa inta ta Allah ya dace da mu الحديث الثالث ثامن وثمانون بعد المئة حديث نتمانين دليل ثمانين تقوس حديث دليل ثمانين دا تقوس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عباس الله يقارى مسير ده قال يقارى مسير ده سود كبير عبد الله صحابيني العباس ما صحابيني قال يكتوى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gun ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, faƙala sai ya ce, Ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, inna ummi matat, ya ce, Mahaifiyata Allah ya mata rasuwa, wa alaiha saumu shahrin, kuma ana biyarta azumin wata ɗaya, ana binta azumin wata wata ɗaya. Afa aqdihi anha ya ce ya annabin Allah zan iya rama mata zan iya ramko yi mata ramko wannan azumin qala sai annabin Allah ya ce law kana ala ummika daynun akunta qadiyahu anha nabi ce barin tambaye ka da ana biyar mahaifiyarka bashi na kuɗi ko na wasu kaya sai ta mutu yanzu zaka biya mata wannan bashin ta ciyo a dashi sai Allah mata rasuwa yanzu wannan kudin zaka biya ce na'am eh ya annabin Allah fa qala sai manzo Allah ke cewa fadainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shine mafi cancantar abiya wannan shine fatawar su ibnu qayyim abinan shaykhul islam ibnu ibn al-qayyim ibn taymiya afwan sun yi istilali da wannan hadisi cewa tunda annabi ya ce fadainullahi haqqu an yuqda bashin Allah shine mafi cancanta gun abiya to sai a ce tambaya anan abinda malamai wa'ancan magabata suka ce suka yi musu raddi akai shine cewa bashin Allah shi mutum Allah yana biyar shi bashi ne a lokacin da yake da ikon yin abu ko to sai zaman to bai da hali ne a shi kaga ba za a tilasta masa yi ba idan mutum bai da lafiya ciyarwa za shi kawai in ana tsammanin ba zai tashi ba in kuma ya mutu cikin watan azumi cikin azumin ramadana to da mu aiwa kai azumi da shi ba haka ne shikenan sai a abun nan sai a a a roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara wa fi riwayatin aw tarwaya ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ce ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi matat wa alaiha sawmu nadhrin ce mahaifiyata Allah ya mata rasuwa kuma akwai azumin alwashi akanta tayi alwashin za ta yi azumi afa asumu anha ya annabin Allah shin zan iya yi mata wannan azumin qala sai annabi ya ce afara'aiti law kana ala ummiki daynun daynun faqadaitihi akana zalika yu'adda an annabin Allah ya ce mata ya kike ganin a ce ana biyar mahaifiyarki bashi sai kika biya wannan bashin shin za a ce an biya ko ba a biya ba ana biyar mutum bashi sai ka zo ka ba da kuɗin ka biya ko ba ka biya ba ka biya tun da ta yi alwashin za ta yi rabin Allah ce fasumi an ummiki je ki rama mahaifiki je ki mata azumi ina fatar mu fahimta to a wannan kadiyar ce wannan hadisin ne malamai wasu da suka roka cewa idan mutum ya mutu bai fidda zakka ba ko za a fidda masa zakkar dukiyarsa da wasu na ganin cewa idan mutum ya mutu bai fitar da zakka ba kuma wannan ta rage nasa suna ganin kuma cewa za a fitar masa wanda kuma wannan shine maganar cewa za a fitar ita ce tafi tafirin jayi a gun malamai amma taron kun azumi kuma wannan matsala ce khilafiyya akai to sai kuma babi na gaba shine istihbabu ta'jil bil fitr mustahabbi ne mutun ya gaugawa wajen wajen abin da yake budin baki wa ta'jir as-suf wa ta'jir as-suhur da kuma jinkirta suhur mustahabbi ne an so mutum ya yi gaugawa ya kama jiki wajen buɗe baki amma kuma ya yi jinkirin yin sahur sai satin da gabata mun karanto cewa gaba minti sha biyar za a ta da sallah sai ka yi tsaidawa sannan annabi annabi na kanta aya nawa ne aya hamsin muka ce aya hamsin cikin minti sha biyar za a yi karanta su mun fahimta an sahal bin sa'ad as-sa'idi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ko yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhur yace har abada mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki suna jinkirta sahur har in mutun zai yi gaggawan budin baki to yana cikin alkhairi har in mutun zai jinkirta sahur yana cikin alkhairi satin da gabata mun ga mun zanu wasu alkharran ko wanda ba bukatar sai mun maimaita amma akwai alkharrai da yawa cikin jinkirta sahur da kuma gaggawan budin budin baki wannan fa ana so a nuna mana cewa dan mu bambance tsakanin abin da yake al'ada da addini so tari mutane da dama suna sanya wasu ababe al'adu ne kaga wannan al'adar wallahi sai mu taka tsantsar game da al'adu duk al'ada za ta kawo cin karo ta ci karo da musulunci to rabuwa da ita shi ne zaman ka lafiya abinda ake son shine riko da sunnar niyyar sunna sunna ce daga cikin sunnonin azumi mutum ya jinkirta sahur kakka tashi cikin tsakiyar dare ka ce za ka yi sahur a'a ka bari sauran za a tada sallah da minti 20 dan kuma kai mutum ne ciyo da yawa sai da minti 25 ka zauna ka narka da kyau kana yi kana tura ruwa kana yi kana tura haka ga lokaci sauran za a tada sallah sai ka tsida to tambaya anan shin mutum zai cire sahur ne da amfani da kiran sallah ladan yayi kiran sallah ko kuma kawai zai amfani da gurgudan aya hansi tun aishi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah na da ladani guda biyu guda shi ke kiran sallah na fare shine Bilal ibn Umm Maktum Abdullah shi kuma shi kiran sallah na biyu to annabi ya ce wa sahabbai ku ci ku sha sai in kun ji ibn maktum ya kira sallah amma idan bilal ya kira sallah kar wanda ya kira kada wanda ya tseda cin abinci kaga wannan na karantar da mu kiran sallah biyu ake da subahin to idan an kira kiran sallar farin to ba shi zaka tseda abinci ba ka ci gaba da cin abincinka amma ana kiran sallah na biyu to zaka tseda sai aka ce ai tsakanin kiran sallar annabi da yake sawar ayi a na biyu da ta da sallarsa duka bai wace bin kwatakwacin kanta aya 50 to ana yi kuma ta da sallar za a yi kawai suna yi kuma za a tada za a tada sallar sai wace to idan mutum zai iya kiyayewa in za ka iya amfani da lokaci tunda musamman ma yanzu muna cikin lokacin da musulunci duniyar yanzu sauki ya sauka kwarai da gaske Allah ya sauka ababe yanzu akwai application da dama da kina ku cewa lokacin sahur ya ida ko to yana idawa sai ka dinga wannan amfani da wannan application yana idawa sai ka tsida to ina wanda kuma yana cikin cin abinci ko kuma sai ji an kira sallah lokacin sahur ya ya tsida ya zashi ka tattaro kayan kai na budin baki kuma wala Allah ba kwana ya dake ka baka ci abinci ba da dare na'am kuma kana jin kana jin yuwa ka fara kayi loma ɗaya ta biyu sai na da jawhari Allahu akbar yanzu za ka yi eh an fara kiran sallah cewa a tsaye da sahur kuma ka fara wala sai ka ce tun da haka ne za ka ci gaba da sahur kinka ne ka natsu ka ci abincinka da kyau ka sha ruwa da kyau sannan ka tashi ka je masallaci ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu to wanda kuma shi kuma ya falka sai zabura bai san ko an kira sallah ba kun bai limantar ba kawai yana tashi kawai sai jayo roba kunu sai kawai ya tura ya bita da ruwa sai da ya kare sai gamce fa an yi as-salatu fa ai riga an yi as-salatu to ya hukuncin azumin sa shi kuma azumin shi yana lafiya lau ba abin da ya taba azumin sa amma mun fahimta Allah ya datar da mu shi yasa musulunci abu ne mai mai sun katakura amma abin da zai taimaka mutun ya fahimci musulunci shine karatu al hadith 90 ba'da al 100 hadisi da 190 daidai an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar dan dan Khattab Allah ya kara masa yarda sahabin annabi Muhammad kuma khalifa na biyu ko kuma sirikin manzon Allah sallallahu kuma abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan rana akbadare ya kullo ta nan ma'ana sai ya ya nuna yamma kenan ko idan dare ya kullo ta nan sannan kuma rana ta kullo ta nan manzo Allah ke cewa wanda ke ke ke azumi ya bude baki ana so annabawa nan limitin azumi azumi yana farawa ne daga lokacin da alfijir yake to rana ta fara bi za kakin dagowar rana kenan ko alfijir ya keto to daga wannan lokacin zawa kuma faduwar ashe ba sharadi bane a ci dole sai an kira sallah zaka tsaye da sahur ba sharadi bane sai an kira sallah zaka sharuwa in lokaci yayi kawai abinda ake da bukata kakkai wasa wajen sharuwa kai da gaggawa kuma in zaka ci to ka fara da sunnar annabi Muhammad dan Allah ya kasance zai bude baki na bude baki ne da dabino danye me danye yake ci kuma in zaka ci ka yutiri ka ci ko daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya amma ga dabiru ka fara da ruwan sabara ba kai sunna ba ba kai sunna ba sunna ka ci dabino in babu dabinon fa sai kai amfani da dabino mai tsau busasshen dabino ai da dabino mai taushi manzo Allah ya kibar baki da shi in babu sai kai amfani da mai mai tauri busasshe idan babu kuma to sai kai amfani da fararen ruwa su ake son ka fara sha to kuma akwai addu'a da ake yi lokacin da aka sha aka sha ruwa ita addu'ar ana yin ta ne bayan an sha ruwa ba inda a sha ruwa ba mutane ba su gane ba addu'ar da ake yi in za a sha ruwa shi da kawai bismillah kawai ka ci da binan ka sha abin da ka ka Allah ya sauwaƙar maka to idan ka yi da kuma sai ka yi addu'a sai ka ce zahabar zama'u wa bitallati al'uruq wa thabata al'ajru insha Allah ka ce zahabar zama'u kishirwa ta tafi wa bitallati al'uruq ziyoji sun jika sannan kuma wasabatal ajru lada ta tabbata insha Allah in Allah ya ga dama abinda sunna ka dibi kalamai na da'a wa Allah kalamai masu kira tauhidi duk abin da zai sai fa in Allah ya ga dama saboda ai Allah yana bada ladar azmi ne ta hanyar niyyar mutum zuciyar Allah yake dubawa za ku zo ku yi azumi ku ci kalar abinci daya amma sai a ba wani lada miliyan guda ta azumi wani kuma lada ɗari ko za a ba su saboda niyyar azumin ce Allah ke dubawa niyyarka zuciyarka ce Allah ke dubawa ina fatar mun fahimta kuma jama'a kar ku manta nace wajen roƙon Allah subhanahu wataala akan yin mana watan Ramadan lafiya wannan addu'a ce wanda ce sahabban annabi ba sa wasa idan aka ce ga Ramadan tahi to su da wata shida suke ta roƙon Allah ya nuna musu Ramadan da wata shida domin yanzu lokacin ma muke ganin shi wani shidadi masu wasu suna ganin kawai shidadi zai zo kuma a ganin abubuwa shari za ta ƙaru akwai alkhari da dama a cikin cikin watan ramadan wallahi da asu kalibi saboda girman watan ba a ƙur'ani allah ya saukar a cikin watan ramadan gaba ɗaya ƙur'ani jumlatan wahida a dare guda allah ya saukar da shi kamar cikin watan ramadan fa malam akwai daren da in kai rataye da kini kai rataye kin alkhairin shekar ka baki daya in mutun ne ratan wannan daren duk duniya a cikin dare rayi halittar Allah ta dare Allah bai taba halittar dare wa da daraja da kimar sa kamar wannan daren darajatul qadar shi saba'a wasa to cikin shi ne kuma ake Allah ke bila na shekara cikin daren da ta qadar wallahi ana Allah ke bila ke shekara a nan kasafin shekara ta kowane ɗan annabi adam wannan daren ne Allah ke yi sai Allah ce to sai mala'iku su kira sunan wani sai Allah ce to wannan shekara kai ku bashi abu kaza mun kwana yake da yawa a rage mai nawa aka bashi bara ce Allah bara an bashi miliyan 100 to bar su dawo miliyan 20 kwana yake ci dawa subhana ba to ku rubuta mai zai aure zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza cikin nan ne aiki kuma wallahi sai kai fiha yufraqu kullu amrin cikin daren ne ake raba komi ina batar mun fahimta kuma in ka tsayo cikin shi kana ibada in kai dan Allah to sai mutun ya shekara kusan 84 da yan kai sannan ya samu ladar wanda yake cikin wannan daren shi na ibada kuma ya ga ce ibadar fa wai ba zawwa qiyamul layl ba kada shi bane ibada la wallah ka taimaka mutun yayi ibada ma yanzu misali kai wa mutane bude bakin da zai iya tashi ya zo kiyamul layli ai ibada ce haka ne kuma ya kamata gaskiya nan daga ba a gyara kurakuran da muke tai musamman a lokacin tahajjudi ana kurakurai da yawa baya ga ba sunna bace dole sai an sauke qur'ani a tattima qur'ani mutum tana ganin ayi ayi aikin kirki kuskure ne muke tai iya abinda zaka yi shi abinda ake da bukata fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba dare guda tun farkon dare har ƙarshen dare da aya guda sai yake sallah yana ta mimita ta ita kadai aya daya so ake ka gano kararo abu da ke ciki kudancan daren watan ramadana ya fi kowane dare muhimmanci a rayuwar mutum da ka kai wasa da darrukan ramadana baki daya amma a zancen wuni tuna wannan daren mala'ika suna mala'iku suna san kowa ko ba ina mun shi kuma Allah kullun yana san kowa to amma kuma uwa uba a daren litil qadar a ran nan ne ake duk abin da ake amma a cikin wuni wuni kuma wanda yafi kowane wuni daraja a duniya shine wunin arfa kasan ita arfa da rana ake yi shi kuma litil qadar kuma da dare ne to ita kuma arfa kin malam ka ji da kyau arfa ba karamin wuni bane ai shi yasa ba a banza ba manzon Allah ce mu dinga yin azumi saboda wallahi in kai sake da wannan wuni kai sake shi ma da alkhairin shekara kuna rayuwa baki daya ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi cewa a wunin arfa ran arfa Allah da kansa yake sabkowa da rana a sama ta duniya in aka ce yau arfa ce duk yammacin arfa ubangiji yana sabkowa da mala'ikunsa a shekara gaba ɗaya kaf Allah baya sabkowa a sama da rana sai cikin dare amma ranar arfa Allah yana sabkowa kuma malaka tambaye alhazi su baka labari in aka ce arfa ce ana zabi amma da an ce maka marice yayi sai ka ji wata ni'ima ta sauka yau mai sa'arbul izzati ne yazo da kansa da shi ake tsayuwar fa kuma duk wanda Allah Allah zai tambaye mala'iku me suke da bukata ce Allah kawai suna son aljanna ne kuma suna neman tsarin ka daga wuta sai Allah ce kai ko ba an ba su ai an kare duk wanda yazo duniyar ake duba fa eh wanda yaje kuma da niyyar daman da niyyar shi ba ta aljanna ba ce shi abin da yake nema za a bashi kai shi Allah ya dace da mu aka jama'a aka ce ga wani abu na ibada kan mu wasa akai Allah subhanahu wataala ya dace da mu lokaci yayi ne ya kamata mu kwana abin da mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu ladisa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna ƙara ma ƴan uwa sanarwa cewa in Allah ya kaddara wannan alkhamis da juma'a har ma da ƙarin asabar wala Allah in dama ta babu in ba a yi da littafin kitabun tauhidi ba da muka sanya daurarsa wannan satin za a zo a ci gaba da daurar insha Allah daga wanda ya zo ya ji sai ya isar ma wanda bai ji ba cewa wannan alhamis a sha shida da sha bakwai haka ne ko sha hudu afon sha hudu da sha biyar za a za a gabatar da daura ta zango na biyu a cikin littafin kitabun tauhid wannan alhamis ke in Allah ya yarda da kuma juma'a mai zawwa da yardar Allah subhanahu wataala musatin can da gabata mun bude littafi na Muhammad bin Abdul Wahhab ko na tauhidi mun fara karatun aqida haka wannan satin insha Allah wannan sati in Allah ya yarda kwamitin da ke kula da da gabatar da karatun ya ga cancantar a cigaba da karatun kuma an aje in Allah ya yarda 14 da sha biyar wala Allah da sha shida in ba a sauke littafin ba za a zo a ci gaba da daurar a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadis muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala suke taimakawa da domin su ga wannan karatu tukan ya tafi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ka san su ka san bukatun su Allah ka biya mu kowanne mu bukatun ta alkhairi mu da muke haɗuwa muna karatu dan a dan al'umma ta fahimci inda aka sanyawa gaba Allah ka san abin da ke cikin zukatan mu Allah ka dibi halin da muke cikin tausaya mana Allah ka gafarta muna aljanna tabbi Allah ka ba mu ita Allah ka sanya mu wanye lafiya iyaye mu kuma Allah ka gafarta musu kada mu manta in Allah ya da ranar alhamis da kuma juma'a wala Allah da asabar ma idan ba idan littafin ma za a cigaba da daura insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh